الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin mazhabar al'imamu Malik, imamu daril hijira hujjatul umma abu abdullahi Malik ibn Anas, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinmu mai albarka littafin Irshadus Salik. ila ashrafil masalik na shekul imam al'allama abdurrahman ibn askarin al-malikiyul baghdadi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama bayani kan abin da ya shafi sallah ta halin tsoro wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan fasali wanda yake bayani game da abin da ya shafi juma'a na'am بسم الله الرحمن الرحيم فصل تلزم الجمعة كل مسلم حر ذكر مكلف مستوطن وهي ركعتان يجهر فيهما يخطب قبلها خطبتين قائما متوكئا يفصل بينهما بجلسة خفيفة نعم نعم يختم الأولى بآيات من القرآن والثانية بذكر الله نعم بذكر الله بذكر الله يذكركم أو غير ذلك نعم فصل rabewa baina ma mada wa ma ya'ti insha Allah subhanahu wa ta'ala bayan malam yayi bayani akan abin da ya shafi sallah ta halin tsoro to kuma zai shiga bayani dangane da abin da ya shafi sallar juma'a malam ya ce talzamul jumu'atu kullum musulmin juma'a tana kama dukkan musulmi hurrin ɗa wanda yake ba bawa ba zakarin namiji ba mace ba mukallafin wanda aka ɗora mai doka ba yaro ba musɗauɗin wanda yake mazaunin gari ba ɗan bulaguro ba sallar juma'a ta kama dukkan mutumin da yake musulmi ne sannan kuma baligi ne sannan kuma namiji ne ba mace ce bace sannan kuma ɗa ne ba bawa ba ne sannan kuma mazaunin gari ne sannan kuma ya zamanto ba marar lafiya ba ne kamar yadda hadithin barik ibn shahab wanda yana cikin sunan na al'imam abi dawud allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya tabbatar da haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce aljumu'atu haƙun wajibun ala kulli musulmin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamluk aw imra'atun aw sabiyyun aw mariyun ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce juma'a haƙi ce wanda take na wajibi akan kowane musulmi ya tafi ya yi ta a cikin jama'a 'yan banda nau'in mutane guda hudu bawa wanda yake kalkashin wani mace wanda take aure a karkashin wani ko wanda ba ta da aure ko wanda ta manyanta wannan ba wajibi ba ne a kanta hakanan yaro ɗan ƙarami wanda bai kai shekaru na balaga ba shi ma sallar juma ba wajibi ba ce a kan shi ya tafiya yi ta a cikin jami hakanan kuma marar lafiya rashin lafiyar da zai hana mutum ya tafi juma'a wannan shi ma sallar juma'a ta sabka daga kan shi an gane ku to anan kuma mala yace mustaudin hakanan kuma wanda yake madaunin gari shine sallar juma'a take kama shi amma wanda yake musafir dan bulaguro salatul jumu'ati la tajibu alaihi wa inma tajibu alaihi salatu dhuhri raka'atani sanin da abin da yake wajaba akan shi ita ce sallar azhur raka'a biyu amma su waɗancan sauran mace wajibi ne ta yi salal azur arba'u raka'atin hakanan bawa wajibi ne ya salal azur arba'u raka'atin hakanan arba'u raka'atin hakanan kuma yaro za yi mai umarni da yi sallah arba'u raka'atin amma dukkaninsu idan suka tafi juma'a ta sabke musu kambacin azzuhur ɗinsu mun gane wahiyar raka'atani to ita sallar juma'a raka'a biyu ce ake yi ya jaharu fihi ma limami yana bayyana karatu a cikin waɗannan raka'o'in guda biyu a kowace raka'a za a yi karatu ne a bayyane za a karanta fatiha da sura kamar yadda yake sananne ya hudubu qablaha khudubatayn limami yana yin huduba kafin ya yi wa mutane sallar juma'a din yana yin huduba guda biyu ga'iman kuma wannan hudubobin guda biyu ana yin su ne a tsaye ba a zaune ba mun gane yana da kyau ya zamanto huduba nan da za a yi guda biyu a tsaye za a yi su ba a zaune ba saboda Allah ta'ala ce wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima to idan suka ga ayari na kasuwanci ko kuma wani wargi sai su dargaje su tafi zuwa can kuma su barka a tsaye wanda yake nuna akan cewa huduba ana yin ta ne a tsaye ba a zaune ba amma an samu wani daga cikin tabi'ai wanda ya yi ba a zaune ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya aibinta mai aikin da ya yi saboda ba haka ba ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya karantar da sahabbai ba haka ya yana bai ba haka ya bar duniya bai na yi mun gane mutawakki'an sannan kuma wannan ba zai yi ta ne mutawakki'an halin kasancewar shi yana mai jinginuwa yana mai dogaro akan baka ko kuma akan sanda ya rike sanda a hannunsa kamar yadda hadithin alhakam ibn hazan al-kulabi Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda yana cikin sunan na abi dawud ya tabbatar da haka yafsilu bainahuma bi jilsa khafifa yafsilu bainahuma wato limami yana rabewa tsakankanin huɗuba ta farko da huɗuba ta biyu ma'ana yafsilu bainal ula wa thaniya yana rabewa tsakankanin huduba ta farko da huduba ta biyu da zama wanda yake sassauka gulgulai da za a karanta suratul ikhlas wato zai zauna bayan ya gama ta farko kafin ya ci gaba da ta biyu to sai ya rabe tsakankaninsu saboda ya bambance al'ula wa tsaniya din da zama wanda yake ɗan kankane zaman da bai huce ka karanta suratul ikhlas ba يختم الأولى بآيات من القرآن الإمام yana rufewa huɗuba ta farko da waɗansu ayoyi na alƙur'ani shikenan waɗansu ayoyi na alƙur'ani sai ya rufe ta da da su wannan huɗuba ɗin ta farko ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun ko ya rufe ta da wa an fi ƙufi sabilin lahi wa latul ƙubi a idikun ilar ta halukati wa ahsinu inna Allah yi hibbul muhsini mun gane ko iya diba dai waɗansu daga cikin ayoyi waɗanda suke umarni ne ko hani ne ya rufe ta farko da su wasaniyata bizkurullaha ya zukurukum wa yakhtimu saniya ita kuma ta biyu yana rufe ta bizkurullaha da fadar uzkurullaha yazkurukum ku ambaci ubangiji tabaraka wa ta'ala yazkurukum idan kuka ambace shi zai ambace ku yazkurukum uzkurullaha yazkurukum ku ambaci Allah ta'ala idan kuka ambace shi shi ma zai ambace ku wato kamata dinu tudan idan ka ambaci Allah ta'ala a cikin jama'a Allah ta'ala sai ya ambace ka a cikin jama'ar da ta fita ka idan ka ambaci Allah ta'ala shi kadai Allah ta kai kadai to Allah ta'ala sai ya ambace ka shi ma a zatinsa kamar yadda hadisi ya tabbatar aw ghaira zalika ko kuma ya rufe ta da wani wannan wato ko ya ce yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya gafarta muna tubatuban mu kuma Allah ya gafarta muku tubatuban ku ko ya rufe ta da wannan imma ya rufe ta da udkurullaha yadhkurukum ko yaghfirullahu lana wa lakum ko ya hadikum Allah wa yuslihu balakum ko hadana Allah ila siratin mustaqim da waɗansu dai daga cikin addu'o'i sai ya rufe ta bin da addu'a wanda take shamila wanda ta hada shi limami din da kuma waɗanda suke mamu din ne waɗanda suke zaune a wannan gudu na'am وأقلها الثناء على الله تبارك وتعالى Mm.
وصلاة على رسوله وتحذير وتبشير Mm.
وهل يشترط لهما الطهارة قولان وأقلها الثناء على الله تبارك وتعالى ما في كرنش خطبة خطبة da za ta zamanto ta kunshi waɗannan abubuwa ya zamanto ta kunshi as-sana'u yabo da kirari ala Allah tabaraka wa ta'ala ga ubangiji tabaraka alkhairansa sun yawaita wa ta'ala ya daukaka zamanto khutba ta farko tana dauke da innal hamdalillah wanda a ciki akwai as-sana'u ala Allah subhanahu wa ta'ala akwai yabo da kirari ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda idan aka yi wannan mafi karanci daga farko kenan wa salatun ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma yin salati ga jakadan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mafi karanci ya zamanto khutba din ta kunshi yabo da kirari ga Allah ta kunshi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tahdhirun wa tabshir sannan kuma ta kunshi at-tahdhir tsoratarwa daga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka akan mummunan ƙarshen da za su yi idan suna aikata miyagun ayyuka to ga abin da zai zama to su ita ce wuta fa inna aqibatahumun nar su ita ce wuta shine at-tahdhir ka tsoratar da abin da ya shafi azabar Allah ga waɗanda suke kangarewa Allah waɗanda suke sabawa Allah wanda suke ta'addanci suke sata suke zalunci suke magudi suke damfara suke kaza suke kaza suke kaza cikin abubuwan da Allah ta'ala baya so to ƙarshen su idan Allah ta'ala bai gafarta musu ba ita ce wuta wata bishir da kuma bayar da albishir ga dukkan waɗanda suke mutane ne na gari muminai ne masu koma ne ga Allah da cewa za su shiga aljanna makomarsu ita ce wuta to wadda ita ce huɗuba ɗin ya zamanto ta kunshi waɗannan abubuwan guda hudu an yi as-sana'u ala Allah tabaraka wa ta'ala an yi as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ta kunshi at-tahdhir da at-tabshir at-tahdhir tsoratarwa game da abin da ya shafi saba wa Allah ta'ala da kuma mummunan munin saban Allah ta'ala din ga shi bawa din da kuma mummunan ƙarshe da bawa zai kasance idan ya dawoma akan wannan saban Allah don haka irin sufafin ru'ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في كل يوم أكثر من سبعين مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام irin waɗannan kuma sai ya zama to an samu ghafirin zambi wa ƙabilin taubi shadidin iqabi da ɗau to aya ɗaya guda wanda ta kunshi a tahzir ta kunshi a tabshir ta kunshi ɓangaren abin da ya shafi gafara ta kunshi ɓangaren abin da ya shafi azaba ghafirin zambi Allah mai gafarta laifi ne na bawa wa qabilit taubi mai amsar tuba ne na wanda ya tuba zuwa gare shi sai kuma shadidil iqabi mai tsananin ukuba ne ga wanda ya saba mishi bi qawli ma'abucin wadata ne wadatarsa ta wadatar da shi daga bukatar wani abu a wajen wani daga cikin bayinsa mun gane yawa shine wannan wa tahdhirun wa tabshir ya zamanto ta kunshi at-tahdhir da at-tabshir wa hal yushtaratu lahum at-taharatu qawlan shin sharadi ne wannan khutba ta farko da ta biyu da limami zai ya zamanto yana da kai tsarki zai yi su ko ko a'a ba sharadi bane sai yana da tsarki zai yi su yana da damar ya zo shi yi khutba ta farko da ta biyu duka baya da alwala bayan ya gama sai ya tafi ya alwallah faulani an yi maganganu guda biyu wato waɗansu daga cikin malamai suka ce hudubobin nan guda biyu a matsayin raka a biyu suke salal azur raka a nawaci raka a hudubo suka ce to huduba ta farko da ta biyu matsayin raka a ta ɗaya da ta biyu suke ta yadda idan mutum ya zamanto bai riski ba hudu ba ta limami idan ya zo ana sallar juma'a to ya samu raka abi ne idan limami ya sallame sai ya tashi a karo raka abi to su suna da fahimtar cewa sharaɗi ne cikin sharuɗa na ingancin wannan hudu ba ɗin ya zama yana da alwala saboda bayan da za a yi mutum ya shiga sallah ba tare da alwala ba akwai malaman da suke ganin haka to amma jumhur suna ganin cewa a'a الطهارة في الخطبتين شرط كمال لا شرط صحة tsarki a cikin huɗuba ta farko da ta bi wannan sharadi ne na kamalal sallah na kamalal hudubarsa amma ba sharadi bane na ingancin hudubarsa ta yadda inda yayi su ba tsarki za a ce hudubarsa ba ta yi ba sharadi ne na kamala ba sharadi bane na ingancin huduba din huduba ta yi idan aka yi ta ba alwala amma dai ta samu kamala ɗari bisa ɗari shine zamanto an yi ta da alwallah mun gane wannan kuma shine ra'ayi mafi ƙarfi cikin ra'ayi na malamai na'am
ويجب الإنسات لهما والبعير يتحرى وقتها Mm, وينسس والداخل والإمام يخطبه mm.
لا يحيي المسجد to shi kenan wa yajibul insatu lahuma yana zamantowa wajibi ga wanda ya zo shi saurara wanda ya zo shi sallar juma'a al-insat yayi kasage saboda sauraron wannan huɗuba da take fitowa daga bakin limami huɗuba ta farko da ta biyu wannan wajibi ne ga duk wanda yake masallaci lokacin da limami yake huɗuba wajibi ne ya tattaro da hankalinsa zuwa ga limami din ya dinga jin abin da limami din yake faɗa na umarni ya kiyaye na hani ya guje shi mun gane umarni ya kiyaye hani ya kiyaye idan ya tashi ya je ya aikata umarni ya guji wannan hani din wannan wajibi ne akan dukkan wanda ya zo shi juma'a ya karkatar da hankalinsa ya bayar da akalar tunaninsa da sauransu wajen inda limami yake khutba lokacin ya zamanto wannan attafakkur ya zamanto ya shafi wannan khutba din ne walba'id to wanda yake nesa da masallaci wanda yake nesa da limami wanda baya kusa da limami to shi wannan ya taharra waqtaha yana kirdadan lokacin huɗuba din wayo situ shi ma yayi shiru yayi tsitse kyale ba zai surutu ba ba wai hikimar ba shine sai in kana jin limami yana huɗuba sannan kuma za ka yi shiru ka kyale in dai ka zo masallaci muddin kana masallaci to ko da sautin limami baya isowa zuwa gare ka saboda nesa kake da limami imma a cikin masallacin ne imma a harabar masallaci ne imma a titin da yake liƙe da masallaci ne in dai ana cikin huduba to wajibi ne kai shiru saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce hadisin da yana cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati wal imamu yakhdubu faqad laghawta idan ka cewa abokinka abokin zamanka ranar ta- ranar juma'a limami yana khutba kace da shi shiru to kai lagaw kai yashashiyar magana to dan haka ya shafi allazi yasma'ul khutbata والذي لا يسمعها لبعده من الإمام wanda yake jin huɗuba da wanda baya jin ta saboda nesa yake da limami to kowanne ya shafe shi matukar dai ka zo masallaci ne shi ya zo masallaci gurin da kuka zauna din muryar limami ba ta isowa zuwa gare ku saboda an yi kufir ba wuta to wajibi ne ku yi shiru ba za ka ce ba ai mu ba ma jin maganar limami matukar dai masallacin kuka zo ko to ya taharra waqtaha sai ya kirdadanci lokacinta wajen sutu sai ya shiru amma idan baka masallaci ka fito daga gidanka kuka hadu da wani ba laifi zaka iya mai sallama ko da a lokacin ana khutba saboda a yanzu lam tasil ila makanin juma'a baka iso gurin juma'a ba mun gane da kyau yawwa wa yajibu a yace والداخل والإمام يخطب لا يحيي المسجد والداخل wanda ya shigo cikin masallaci na juma'a ranar juma'a wal imamu ya khudubu alhali limam yana khuduba to la yuhayyil masjida ba zai gaishe da ubangijin masallacin wannan ba ta hanyar yin nafila raka'a biyu ba zai tahiyatul masjid ba idan ka zo ka limam yana khuduba to shin za ka yi sallah ta nafila raka a biyu ko ba za ka yi sallah ta nafila raka a biyu ba wannan akwai sabani tsakankanin malaman musulunci waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa za ka yi tahiyyatul masjid wanda wannan ita ce fatawar al'imamu shafi'i muhammad ibn idris a shafi'i ita ce fatawar al'imamu ahmad ibn hanbal allah ta'ala ya ji kansa da rahama ita ce fatawar malaman hadisi a kaso mafi tsoka cikinsu ga abin da ya shafi idan ka zo masallaci ka tarar da limami yana khutba to ba za ka zauna ba sai ka yi sallah ta nafila raka'a biyu saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake cikin sayyid bukhari da sayyid muslim hadithin jabir dan abdullahi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace idza anna rajulan dakhala al-masjida wan nabiy sallallahu alaihi wa sallama yakhdub فقال يا فلان أصليت ركعتين قال لا قال قم فركع ركعتين في رواية قم فصل ركعتين cikin wata ruwayan kuma manzala sallama ce idza jaa ahadukum aljum'ata wal imam yakhdub falyarka' rak'atayn wa litajawwaz fihima idan dai dayan ku yazo shi masallaci ranar juma'a limami yana khuduba to yayi sallah ta nafila raka'a biyu amma yayi su a takaice kada ya tsawaita su ya yi su a takaice da sauri kuma ya ci gaba da sauraron khutba wannan shine fatawar su imamu ahmad ita ce fatawar su al-imamu shafi'i ita ce fatawar malaman hadisi to amma al-imamu malik da al-imam an-nu'man ibn thabit abu hanifa Allah ta'ala ya ji kansu da rahama daga cikin malaman mazhaba dinnan guda hudu su suna ganin cewa mutum ba zai yi tahiyatul masjid ba idan ya zo shi kawai kai tsaye zai zauna ne ya dinga sauraron limam yana khutba duba da waɗansu daga cikin umumat fadar Allah ta'ala da ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa idza quri alqur'an la shakara alhamdulillah la shakara alhamdulillah la shakara alhamdulillah bismillah ku shiga ina ba wa idza quri alquran idan aka kar idan ana karanta alqur'ani fastami'u lahu ku yi saurare ga karatun alqur'ani ku tsaya ku dinga jin shi wa ansitu ku yi kasage ku kashe duk wani uzuri da kuke ku tsaya ku saurare shi la'allakum turhamuna sannan kuma ba yake alayhi salatu wassalamu ya ce wa idza qara'a fa ansitu wa idza qara'a fa ansitu sai kuma da manzala ce idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati wal imamu yakhdubu faqad laghawta suka ce hatta abokinka wanda kaga baya baya shiru da yi shiru ba kamar magana kace yi shiru ka ce mai yi shiru wannan an an lissafa shi da cewa kayi yashashen zance wanda kuma umarni ne da kyakkyawan aiki wanda ya ta'adda ila ghairik النفع الذي يتعدى إلى غيرك إذا تعارض بين النفع الذي لا يتعدى إلى غيرك فالنفع الذي يتعدى إلى غيرك مقدم عليه وانا أبني وانا يكي سنني maslaha ce wannan ta kai kadai za ta shafa wannan kuma maslaha ce ta taka da ta wani da sauransu za a fifita maslahar da ba kai kadai za ka ci moriyarta ba sallah idan kaiwa zai samu ladanta kai kadai umarni da kyakkyawan aiki idan ka ga mutum yana aikata mummunan aiki ka ce ya daina idan ya daina da kai da shi kun ci moriyar abu ko ku ci ba kun ci moriyar abu to suka ce har ma umarni da kyakkyawan aiki a lokacin da limami yake hudu ba an hana sa to min babu aula a hana kai sallah ta nafila raka'a an gane ko saboda zaka naf'uha laysa qasiran wa hadha naf'uhu qasir waccan amfaninta ba takaitacce ba ne wannan shi kuma amfanin shi takaitacce ne a kanka to alakulli halin da wannan sabani ne na malamai da kuma waɗansu dalilai da suka kawo wanda min haifu al'ahadith dalilansu al'imamu ahmad ya fi ƙarfi sama da dalilan waɗanda suke ganin cewa ba za a yi ba saboda hadisai waɗanda suka tabbatar da hakan ɗin cikin bukhari da musulun na'am
ولا يسلم وليؤم الخاطب فإن أما غيره فالمشهور بطلانها shikenan wala yusallim hakanan kuma batuman da ya shigo masallaci ranar juma'a ba zai yi wa mutane sallama ba lokacin da limami yana ba idan ya zo shi ka zo ka za ka zauna a guri ka shimfaɗa tafin ka ce salamu alaikum ka ga ka musu sallama a ba za ka musu wannan ba za ka kyale su ne saboda ba umarce ka da kamun sallama ba kuma idan kamun sallama ba za su dawo maka da wannan sallama da saboda kowane lokaci akwai abin da ya dace da shi ne kulle wakatin ma ya liƙu bihi kowane lokaci yana da abin da ya dace da shi to a wannan lokacin abin da ya dace shi ne a tsaya a saurari huduba ta limami ba a yi sallama ba akwai guraren da ba a yin sallama waliya ummal khatibu to kuma yana daga cikin sharuɗa na sallar juma'a wanda ya hutuba al-khatib wanda ya ba ya zamanto kuma shine zai jagoranci mutane wajen limanci shi zai yi wa mutane sallah ba waninsa ba mun gane da kyau fa in amma ghairuhu idan wani mai ya yayi limanci ya zamanto mai zazzabi daban mai shan magani daban wancan yayi ba ya gaba shikenan yana sabka kawai sai wani zo shiga yawa mutane limanci fal mashhuru budulanuha mashhuriyar magana cikin mazhabar malikiya shine sallah ta baci sallah ba ta ba saboda sallah ɗaya ce aka mata limami guda biyu ba tare da wani uzuri mai ƙarfi ba idan uzurin mai ƙarfi ne wannan ba laifi amma ba tare da wani uzuri mai ƙarfi ba irin ya gama ba ya ce alwallarsa ta warware zai tafi ya sake alwallah to wajibi ne wannan a jira shi amma inda a ce ya gama ba sai haɓo ya zo mai haɓo aka kasa gane alƙiblar haɓo ɗin nan kawai zauwa yake to ba laifi ya wakilta wani ya yi mutane sallah ko kuma su mamudin su wakilta wani ya yi musu limanci saboda ana cikin yanayi na limamin baya da lafiya ko ya zamanto cikin shi ya kunci ya fara gudawa kuma an rasa yadda zai har ma an tafi likita da shi da wannan lokacin sai a wakilta wani amma ba tare da wata larura ba ba wani uzuri to idan wani ya yi limanci tare da samuwar wannan limami din da ya hudu ba to mashahuriyar magana ita ce sallah ta ɓaci na'am
ويستحب له الطيب نعم نعم والتجمل والغسل متصلا بالغدو والمشي وال- نعم والتهج- والتهجير به to shi kenan wa yustahabbu laha at-tibu wat-tajammul wal-ghuslu muttasilan bil-ghuduwi wal-mashyu wat-tahjiru bihi wa yustahabbu at-tibu ana son shafa turare laha saboda sallar juma'a idan mutum zai tafi juma'a idan yana da turare ya doka ya faffesa a jikinsa idan ba ya da ya tambayi matarsa idan tana da tabashi ya faffesa an gane ko wani ana so idan ita ma matar shi ba ta da tarare to ya diba a cikin man da yake shafa wanda ya fi kowanne kanshi ya shafa wannan haka ake so mustahabbin wata jammul hakanan kuma ana so mutum ya zamanto in zai tafi juma'a ya ado ya sa kaya wanda suke masu kyawo ya sa ya saka farin tufafi a jikinsa na malam da babu shawar ko a suna yawwala ya saka tufafi wanda yake mai kyau a jikinsa yamma jallabiya ce yamma gumama ce ya saka dai ya ado wanda yake mai kyau kamar yadda anas dan malik allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wata rana ya ga mutane sun dandazo ranar juma'a ce ka annahum ka annahum ka ka annahum sa'ata yahudu khaybar kamar yadda yake cikin sahih bukhari hadithin abu imran yake cewa anas dan malik ra'a anas ibn malik radiyallahu anhu nasa yawmul jumu'ati fa qala ka annahum as-sa'ata yahudu khaybara ka annahum as-sa'ata yahudu khaybar na'am wal ghuslu sannan kuma ana son mustahabi ne yin wanka ranar juma'a saboda sallar juma'a din ba wai saboda ranar ba saboda sallar juma'a din akwai wanda suke fahimtar wanka din ana yin shi ne saboda ranar ba saboda sallah din ba wanda hakan ɗin shine yake bayar da cewa ko da ka dawo daga juma'a zaka iya yin wankan kuma idan kai zaka samu ladan wankan da, da kai ranar juma'a saboda mazala ce al-ghusl yawmul juma'ati wajibun ala kulli muhtalimin wanka ranar juma'a wajibi ne akan dukkan wani mai mafalki wajibi ne akan dukkan baligi sunna ce mai karfi kenan to waɗansu sun fahimci cewa wankan ana yin shi ne saboda ranar juma'a ɗin ka tashi wajen karfe bakwai idan kai wanka ka sauke wa kanka wajen karfe goma kai ka sauke kanka sha biyu ta rana kai ka sauke kanka bayan azu bayan juma'a kai ka sauke kanka bayan la'asar kai ka sauke kanka to amma dai zance mafi inganci shine wankan saboda juma'a din saboda haka ma'aikin ya faɗa a cikin waɗansu daga cikin hadisai man igtasala yawmul jumu'ati wa ghassala wa btakara wa bakkara wa btakara man ghassala yawmul jumu'ati wa igtasala wa bakkara wa btakara wa dana min al-imami kamar yadda yake cikin sunan na abi dawud da waɗansu daga cikin littattafai ce to walwusulu da wanka muttasilan bil ghuduwi ya zamanto kuma wannan wankan haɗe yake sade yake bil ghuduwi da tafiya zuwa masallaci din haɗe yake da tafiya masallaci din ba wai da yi wanka din ba ya shiga waɗansu uzurrukan shi ya wanka wajen karfe goma ya shiga uzurrukan shi har wajen sha ɗaya sha biyu ya tafi juma'a idan kai wankan juma'a ba so ka tsaya ka shagaltu da cin abinci da wani barci da waɗansu ziyarce-ziyarce abinda ake so kana gama cin abinci kawai ka tashi ka tafi masallacin juma'a kana gama wanka ka tashi ka tafi masallacin juma'a idan kana da niyyar sai ka ci abinci za ka tafi juma to kada ka yi wankan sai bayan ka ci abincin sai ka tafi ka yi wanka din kana fitowa kawai kayan ka za ka sa ka shafa turare ka ɗauki tafi ɗin ka tafi masallaci mun gane ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce man tawadda yawmul jumu'ati fa biha wa ni'matu wa man iktasala fal ghuslu afdal hadithan samura ibnu jundub wanda yana cikin sunan na imamu tirmidhi zala ce dukkan wanda ya alwala ko sunan na abi dawud dukkan wanda ya alwala ranar juma ma dalla da alwalar da yayi kuma yayi riko da sunna ta ma'aiki ko yayi riko da rukhsa amma dukkan wanda ya wanka wanka din shine yafi wattahjir wal mashi wattahjiru bi sannan kuma wa yustahabbul mashi ana so idan mutum zai tafi juma'a ya tafi da kafa ya tashi a kafa kada ya tafi a sama abun hawa wannan mustahabbi ne wata hajiru bihi da kuma ɗaukan garjin rana da tafiya juma'a ɗin kada mutum ya tafi da wuri-wuri wajen karfe goma wajen karfe tara a ana so ya tafi da attajir da garjin rana lokacin da rana ta ɗan fara zafi ɗin nan ka tafi a wannan lokacin to idan ka tafi ladanka ya fi sama da wanda zai tafi can ya tashe ka barci kuma lokacin sallar juma'a yi ba tare da ya sake alwala bai yabi mutane juma saboda wannan ya bata alwalarsa kuma amma kuma yayi sallar juma'a ba tare da yana da alwala ba na'am wa talzamu man manziluhu ala duni salati amyalin li waqtin yudrikuha wal a'mal alladhi yumkinuhu ityanuha walau bi qa'idin mm to shikenan wa talzamu man manziluhu ala duni thalathati amyal wa talzamu aljumu'atu sallar juma'a tana kama tana lazimta akan dukkan wanda gidansa ya zamanto ƙasa da mil uku yake da kankanin shi da masallacin juma'a wanda ya zamanto gidansa idan yayi lissafi daga gidansa zuwa masallacin juma'a bai fice mil uku ba bai fice kilo biyar ba kenan yanzu mil uku saboda mil 48 wajen kilo 88 ne da wani abu mil 48 kilo 88 kenan za a ga cewa din mil guda daya kaɗan ya rage da kilo biyu din mil guda daya kaɗan ya rage da kilo biyu to sai ya zama to talatatu amyalin ma yi ƙaribu hamsata kilo wa ziyada abin da yake dab da yake kusa da kilo biyar da ɗan ƙari wannan shine mil uku to yanzu wannan sallar juma'a tana zamantowa wajibi a kan shi ya tafi liwakatin yudrikuha a lokacin da idan ya tafi zai riski sallar juma'a din wajibi ne a kan shi ya fito daga gidansa idan ya san cewa a kafa yake tafiyar da zai yi ta kilo biyar zai iya cinyewa minti talatin yana tafiya kafin ya iso to yanzu wajibi ne a kan shi kafin a tada ikamar sallah da minti talatin a ce ya fito inda a ce karfe ɗaya da rabi ake tada ikamar sallah to wajibi ne a kan shi tun karfe ɗaya daidai a ce ya bar gidansa in a sama dai minti biyar minti shida minti goma zai kashi to wajibi ne a kan shi lokacin da yake tunanin cewa idan ya zo shi wannan hanya ɗin idan ya biyo ta kafin ya iso lokacin juma'a ya to wajibi ne daga wannan lokacin wajibi ne akan shi ya fito daga can mun gane wal a'mal ladhi yumkinuhu ityanuha hakanan kuma sallar juma'a tana zamantowa wajibi akan makaho halartarta wajibi ne akan makaho allazi yumkinuhu ityanuha wanda zai ke mata zai iya yiwuwa a gare shi yana da damar ya tafi wanda zai iya tafiya a masallacin juma'ar makahon da ya zama to makwabcin masallacin juma'a ne to wajibi ne akan shi ya tattaki ya fito masallacin juma'a wannan ba wai mustahabi bane wajibi ne akan shi idan ya bi sallah da gida baya da sallah walau bi qa'idin yace kai wannan wajibi ne akan shi ya tafi koda da jagora ne koda da jagora ne koda ba makwabcin masallaci ba ne makaho ne wanda yana da kwai jagora wanda yake raka shi bara to yanzu wannan wajibi da shi ba tafi juma koda wannan jagoran nashi ya ce mai sai ya biya shi zai kai shi juma matukar ladan da ya yanka zai bashi ba zai raurauta dukiyarsa ba wajibi ne akan shi ya tafi wannan juma'a kun gane da kyau na'am وتسقط عن المريض والممرض نعم وبالمطر والوحل الكثير وخوف ظالم أو نص لا خوف حبس في حق وهو ملي به ولا بشهود العيد شيكنا وتسقط عن المريض sallar juma'a tana faduwa da kan mara lafiya mutumin da ya zamanto baya da lafiya rashin lafiyar da ya shuku alaihi itiyanuha wanda zuwa juma'a zai yi wahala ga shi mara lafiyan nan to yanzu sallar juma'a ta sauka akan shi saboda ma ja'ala alaikum fid dini min haraj wato Allah ta'ala bai sanya kunci akan ku ba game da abin da ya shafi lamarin addini na musulunci wal mumarrid hakanan kuma sallar juma'a ta sauka ga akan wanda yake jiya wanda ya zauna yana jiyar wani makusancinsa baban shi baya da lafiya kuma ba wani wanda zai tsaya a kusan baban nashi in ba shi kadai ba to yanzu wannan sallar juma'a ta sabka a kan shi lokacin da za a tafi juma'a shi kenan sai a tafi juma'a idan ya ya ga dama ya yi sallar azur din shi kafin ma a tafi juma'a din in dai lokaci rana ta karkata idan yan ganin damarsa ne sai mutane sun tafi juma'a shi ya sallar azur din shi ganin damarsa ne sai mutane sun gama sallar juma'a sannan kuma shi ya idan dai lokacin sallar azur ya shiga kawai ba da shi zai iya sallar azur din shi sallar juma'a ta sauka da kan shi ko ya zama to mahaifiyar shi ba ta da lafiya kuma ba wani wanda zai tsaya a kanta sai shi kadai ko dan shi baya da lafiya ba wani wanda zai tsaya a kan shi sai shi kadai ko matarsa ba ta da lafiya ba wanda zai tsaya a kanta sai shi kadai ko dan uwansa baya da lafiya ba wanda zai tsaya a kan shi sai shi kadai to wannan duka mai majiyaci wanda jiyar ta zamanto dole a kai shi to shi ma sallar juma'a ta sabka a kan shi sai ya salal azur wa bil madar hakanan kuma sallar juma'a tana sabka akan mutum saboda ruwan sama ana ruwan sama kamar da bakin ƙwarya dan za wannan lokacin sallar juma'a ta sabka akan mutum a lokacin da aka yi kiran sallah ma'aiki alaihi salatu wassalamu a zamanin sa haka ta faru ya ce waladan idan ka yi kiran sallah sai ka ce in ka zo hayya ala sala ka ce ala sallu fi rihalikum kowa ya salla a gidansa an sabke wa kowa halartar juma'a yau saboda wannan shine sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalam wal wahlil kathir hakanan kuma inda ya zama to za a samu wahala wanda take mai yawa saboda cabi bayan an gama ruwa amma kuma unguwar taku unguwa ce wanda take cike da cabi wanda a kafa idan ka fito ba za ka koma gida lafiya ba za ka yi faduwa biyu ko uku ko hudu a lokacin kuma idan tabi ya rike maka takalminka sai dai ka haƙura da takalminka saka shi ko ya cire ko kuma ka saka shi ka janyo shi za a wannan lokacin shi ma in tabi ya yawa hanyar ba ta da kyau ko kaɗan to sallar juma'a ta sabka da kan mutum sai ya sallar azur a gida wa khawfi zalimin haka nan kuma isan ta gana wa khawfi zalimin haka nan kuma sallar juma'a tana sabka akan mutum saboda jin tsoron azzalimi akwai wani dan ta'adda wanda yake tsarewa mutane akan hanyar da zaka tafi juma'a don saboda an ce maka in dai karfe ɗaya ta yi baka fita ba dan ta'adda na yana iya girma maka to shikenan da ka leka ka karfe ɗaya da minti biyu to sallar juma'a ta sabka da kanka sai ka zauna kai sallar azur ɗinka a gida aulisfin ko kuma wani dan fashi saboda jin tsoron dan fashi to shi ma wannan ya halitta mutum ya zauna a gida ya ki zuwa juma'a idan aka ce hanyar da yake bi ya tafi juma akwai wani dan fashi da yake tsarewa wannan hanyar wani dan ta'adda to babu laifi ya zauna a gida yace la khawfi habsin fi haqqin yace a'a sallar juma'a ba ta sabka da kan mutum wanda yake jin tsoron a kama shi a je a kulle shi a kurkuku cikin wani haƙi wani bashi da ake bin shi wa huwa maliyun bihi kuma alhali shi yana da dukiyar da zai iya biyan wannan bashi din wannan ba zai sa bai zauna a gida idan ya zama to ana binka misali bashin jaka ɗari kuma ya zama to kai ba kawo mafi ƙarfin miliyan ɗaya kuma ya yi ya yi shi mai jaka ɗari ɗin nan ka bashi ka hana shi yanzu daga ƙarshe sai ya ce to shi kuma zai zo shi ranar juma'a a dandazon jama'a ɗin nan kana fitowa daga hanyarka ga motar kotu a cinna ka ciki a tafi don wannan ba zai ce ba ya halitta ya zauna a gida ko da ya ji labarin an ce zai kama shi in dai baya so ya kama shi ne ya lala kudin shi ya kai mai mun gane wala bi shuhudil eid hakanan kuma sallar juma'a ba ta sabka akan mutum saboda ya tafi sallar idi idan ya zamanto an samu dacewa ranar idi imma sallar azumi ko sallah ta sai ta dace da ranar juma'a ce to wannan malamai sun yi sabani idan ka tafi juma'a ta sauke maka sallar idi ko sallar idan ka tafi idi ta sauke maka sallar juma'a ko bata sauke maka ba waɗansu daga cikin malamai suka ce in dai ɗan karkara ne kai ɗan ƙauye ne garin da babu juma'a a can babu idi yanzu ka zo birni ranar juma'a aka yi sallar idi da kai to idan ka koma gida ba wajibi ba ne sai ka dawo sallar juma'a an gane ko a awali irin 'yan karkara wanda ba su da juma'a ba su da idi kuma suke shigowa gari su yi idi su koma gidansu da da wannan lokacin sallar juma'a ta sauka da kansu idan azur ta yi za su yi azur ne kawai mun gane da kyau to amma idan kana zaune a gari to ko da limami ya maka izini akan ka zauna a gida kada ka zo juma sallar juma ba ta sauka akan ka ba inda ya kana zaune a cikin gari na ga zamu iya kwana nan ku wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk